الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar talata takwas ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2026 biladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka na kandegar national a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar muna nan a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna nan cikin suratun nisa kuma a wannan shekara wannan shine darasinmu na bakwai a cikin suratun nisa'i kuma wannan shine darasinmu na tara ko na goma na goma darasi na goma kafin mu shiga karatu kai tsaye akwai sanarwa da aka ce in sanar wa 'yan uwa musulmi allah ya kaddara akwai wasu shabab wato matasa na ahlus sunna masu kokari allah ya saka musu da alkhairi sun yi kokari sun hada wani application na wanda ake tattara karatun malamai wato na nan tamu kasar nijar wato mai suna application mai suna muryar sunna ko wanda za in ka shige shi za ka samu kusan malamai duk ba za a ce duka malaman nijar ba don waɗansu ma ba a san su ba da yawa dai daga cikin malaman akwai su kuma za ka samu karatuttukansu daban-daban akwai tafsirai akwai hutubobi akwai littattafai da aka karanta malamanmu masu albarka duk sun yi in ka shiga wannan za ga abin an masa tsari za ka samu karatuttuka kuma za a amfana da su muna fatan 'yan uwa za su bibiyi wannan application din za a samu karuwa bi iznillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah ramma muna nan cikin suratun nisa'i a je in ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha takwas amma za mu dawo tun daga aya ta goma sha bakwai wato mu haɗa da ta sha takwas ɗin mu ɗan ƙarin bayanai a ƙarƙashin wa'annan ayoyi sai mu ci gaba muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta ya ba mu ikon karanta abin da yake daidai da aiki da shi Allah ya kare mu ya tsare mu da faɗawa ta lalabiya ta shaidan ko zamiya cikin karanta abin da yake kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamat tawbatu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما نعم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamat tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalati na'am abin dai sani dai tuba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wadda take tabbatacciya ita ce wanda mutum ya aikata a rashin sani kalmar jahala wasu sun fassara ta ganganci mun gane ko misali wanda ya aikata shi a matsayinsa na ya sani mun gane ko to shi a nan sai a ce ya yi ganganci kenan kalmar jahala tana zuwa da ma'anar ganganci mun gane ko abin sani dai tuba a gurin allah wacce take tabbatatta shine wanda suka aikata ta a bisa rashin sani mun gane ko sun mai tubuna wanda sannan kuma suka zo suka aikata wato su ne waɗanda suka aikata mummuna a bisa rashin sani kenan abin dai sani tuba wacce take tabbatacciya a gurin Allah shine ga waɗanda suka aikata mummuna bi jahalati mun gane ko sai s- wato a bisa rashin sani ko kuma ma ba a bisa rashin sani ba suka aikata shi bisa wato ganganci sun mai tubuna amma sai suka zo suka tuba mun gane ko min qarib wato kafin mutuwa ta zo musu fa ulaika yatubu Allahu alaihi to wa'annan Allah yana karɓar tubansu wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani gwani mai hikima duk abin da ya sanya a guri ya dace a sanya shi a wannan guri Allah ya ce wa laysatu tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at kuma ba tuba ba ne in gane ko kuma tuba ba za ta tabbata ba kenan shine walaisa taubatu kuma tuba ba za ta tabbata ba in gane ko gawa lillazina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke aikata mummunan ayyuka in gane ko to tuba su ba za ta tabbata gare su ba saboda me Allah ya kore musu rashin kar- samun tuba Allah ya ce abin da ya sa ba sa neman gafara hatta iza hadara ahadahumul mautu har sai mutuwa ta zo ma ɗayansu kenan ba sa yin gaggawa wajen tuba zuwa ga Allah bayan jiya ko mun yi bayani tuba daga cikin sharuɗanta annadamu alama fata wanniyatu Allah ya'uda ila zambi wa an yutraka al-ma'siyata fi sa'atiha kaga a lokacin ba sai ka ɗauki lokaci ba ka ce zaka tuba in gane ko to kenan tuba ba za ta tabbata ba ko ba tuba ba ce wacce take ta gaskiya wanda zai ki tuba bayan ya aikata mummunan aiki hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu qala sai a wannan lokacin sai ce inni tubtul an to a yanzu dai na tuba irin tuban da fir'auna ya bayan ya game wa Allah abin da zai yi. ba abin da bai yi ba na kafirci ya azabtar da annabi Musa da banu Isra'il ya bi su za su gudu su bar gari su ban mai gari kuma duk da haka ya tara jama'a ya bi su sai da ya gazo tsakiyar ruwa mutuwa ta zo kawai shaƙe shi za ta yi sannan ya ce ya yi imani da Allah ya yi imani da ubangijin banu Isra'il sai Allah ya ce al'an yanzu bayan ka yi saƙo ka yi abin da ka ga dama lokaci ya ƙure ba ka yi shi lokacin da ya kamata ka yi shi ba kenan duk wanda sai da mutuwa ta zo mai nan wuya ya ce zai tuba to wannan tubarsa ba ta gaskiya ba ce ba kun gane ko tuba ba za ta tabbata gare shi ba Allah ba zai ba zai karbi tubarsa ba saboda ya zo gargara ya zo ƙarshe kun gane ko Allah subhanahu wataala ya ce to irin waɗannan wa- da kuma wallazina yamutuna wa hum kuffar da waɗanda suke mutuwa suna halin kafirci ba su tuba sun bar kafirci ba sun dawo sun karbi imani kun gane ko da su da su da waɗancan ula'ika a'tadna lahum Allah ya ce waɗannan musu tanadi na me azaban wata irin azaba aliman wacce take mai raɗaɗi mai ƙuna Allah ya mana tsari da ita amin to abin da nake so in kara a ƙarƙashin wannan ayoyi shine mahimmancin tuba ga ɗan adam da kuma matsayin tuba a gurin Allah subhanahu wata'ala mu sani dai Allah da ya halicce mu ya fi mu san kanmu shi yasa ma yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu tuba kuma yana son masu tsarkaka gane ko kenan tuba abu ne abun soyuwa ne a gurin Allah zan dan taba mana wasu daga cikin hadisai ko da ɗaya biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu hatta imam nawawi ya kawo su a cikin babu eh, ta- eh, tauba ne ko a riyadu salihin wato dangane da matsayin tuba a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah shi yafi farin ciki ga bawan da ya tuba zuwa ga Allah Allah ya fi tsananin farin ciki fiye da bawan da ya yi balaguro ya ɗaura kayan abincinsa da kayan shansa duk wani guzuninsa da dabbarsa ya shiga daji ya tafi sai da ya zo tsakiyar sahara, sahara. ya zo ɗan huta ya ɗan kishingida kawai yana farka ya ga bai ga abin hawan shi ba wannan wanda yake tare da guzurinsa na abincinsa da ruwansa da komai kun san kuma sahara kawai in mutum dama ya rasa guzuri me yake kwan- samun guri yake ya kwanta ya jira ta Allah ta zo ko ba haka ba to yanzu wannan ba Allah da ya zo dukka ya waye gari abin hawar shi ta tafi da guzurinsa gaba ɗaya abincinsa da abin shansa yanzu kawai sai ya dangana ya yanke tsammani sai je dan samu guri yake shingida yana jiran Allah ya karɓi rayuwarsa yana cikin haka kawai bayan ya ɗan rumsa yana farkawa sai ga taguwarsa ko abin hawan nan tasa wacce guzurinta yake take a kansa ya dawo kusa da shi gashi yana gani saboda farin tsananin farin ciki sai ce Allah kai ne bawana ni kuma ubangijinka wannan kalma wace irin kalma ce kafirci ne amma farin ciki yana sa ma mutum ya faɗi kalmar kafirci kun gane ko bai sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqta'a min shiddatil farh yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to irin wannan farin cikin da wannan bawan yayi har ya fita daga hayyacinsa to Allah ya tuba wannan bawan farin ciki ga bawan da ya tuba kenan Allah ba yana so ya azabtar da bayansa bane ba in ka ga bawa ya je wuta to shi ya so ya je wuta domin har kofofin rahama suna da yawa sai ka ga abubuwa ga sunan a ce aiki ne kaza za ya fi nauyin dutsen uhudu ko ba ka ba girma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu masu sauki a harshe masu nauyi a mizani au ababen soyuwa a gurin Allah mai rahama mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kana faɗan wannan suna cika maka mizani ga sunan azka daban-daban lokacin da wasu suka je suka- masu kuɗi ak- suna ta sadaka suna ta zakka suna ta ciyar da dukiyarsu talaka suka ce to ga shi muna zuwa masallaci waɗannan masu kuɗin na zuwa ko ba haka ba ga shi muna yin azumi suna azumi suna muna hajji suna yi to kuma sun tsere mana da ciyarwa da ba da dukiya da sadaka ya rasulullah ya za a yi ce sai ba su ya ce ku je ku yi tahmidi da hamdala da sauran azkar manzo Allah ya raba musu talaka suka je suna yi sai masu kuɗi su ma suka ɗauka suna yi wannan abin da aka raba musu na faɗa a baka ne kawai zai baka matsayin wannan to masu kuɗin sai suka ci gaba da yi sai suka ƙara zuwa suka ce ya rasulullah sun jiya suna suna su ma sun ci gaba da yi suna yin wannan azkar din da ka ba mu sai ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha na'am to kenan in abubuwa na alkhairi wanda za su jawo bawa ya tara arziki na lahira suna da yawa kawai menene shaidan baya bari ana yi ga su na rututu wanda za ka samu karbuwa a gurin allah ka samu tuba to kaga wannan yana daga cikin abin da ke nuna tuba yana da matsayi a gurin allah kuma wajibi ne duk wani musulmin kirki ya gano kuskuren shi ya gaggawa ya tuba zuwa ga allah subhanahu wata'ala umarni ne na allah ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha asa rabbukum ko an yukaffira ankum sayyi'atukum kaga ku tuba zuwa ga allah subhanahu wata'ala tuba ibada ne ba a kuma tuba zuwa ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala mutum ya bari ya bar sako saboda Allah kun gane ko domin Allah yana son masu tuba Allah ya ba mu ikon tuba sannan daga cikin abin da mutane za su kiyaye wajen tuba ka in za ka yi tuba ka yi shi taubatan nasuhan kar ka yi tuba wanda kuma ka ɗan taɓa ka ƙara koma abin da ake guje ma kakka je bayan ka koma kuma Allah ya- ya ɗauki rayuwarka kafin ka dawo mun gane ko shi yasa su suna ganin in mutum ya tuba ya koma kuma in ya dawo ba za a tu- ba za a yafe masa ba amma wannan kuskure ne. ko so dubu mutum zai koma in dai ya dawo abin da ake so ya dawo din mun gane ko na'am shi ne abin da ake so to ba a son kuma wasa da tuban saboda baka san yadda za ta kasance ba Allah ya mana tsari amin wannan shine abin da dai za mu kara a gurguje kan mu ci lokaci a alaran ma ayan mu ta gaba Allah subhanahu wata'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا na'am Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ibnu abbas ya ce idan Allah ya kira muminai abinda ake so ka buɗe kunnuwanka da kyau idan ya yi kira da a aikata abu mai na abu sai ka aikata in gane ko idan kuma hani ne sai ka yi ƙoƙari ka hannu to Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani wato la yahillu lakum baya halatta gare ku an tarisun nisa'a karha ku gaji mata tilas wasu malamai suka ce kurhan ai la yahillu lakum aw la tahillu lakum an tarisun nisa'a aw la yahillu lakum an tarisun nisa'a karha ai la yahillu lakum an tarisu an tarisun nisa'a kurhan wasu haka suka ce kenan ci- wato a bisa tilas ko kuma a bisa ba sa so bi- mushakka kun gane ko to waɗanda suka ce a bisa ba sa so to idan mace ta ce ta yadda a rike ta a matsayin gado tana so za a- za a karɓe ta haka a suka ce wannan gurin ba shi da mafuhum ba shi da mafuhumul mukalafa ko da ta ce ita ta yarda a rike ta a matsayin kayan gado to ba za a rike ta ba kun gane ko kun gane abin da ake nufi na'am ai kan wani ya ce idan irin kamar ayar da Allah ya ce la ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum a, la ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ya ku wa'anda kuka yi imani kada ku ci a, riba ninkin ba ninkin kenan in riba karama ce kaɗan ce bata ninka ba za a ci a shi ma la mafhuma lahu akwai ka'ida ta usul fiqh da suke cewa mafhumul mukalafa akwai abubuwan da ba sa daukan mafhumul mukalafa kenan dan ita ta ta ta so a dauke ta a matsayin baiwa a ri- a gaje ta afwan ta zamo a kayan gado sai ta ce ta yadda a gaje ta ta zama kaya irin kamar yadda za a gaji mota da riga ita ma ta zamto a cikin kayan gado to tunda a- Allah subhanahu wataala ya ce la yahillu lakum to kuma idan macen wato ba tunda Allah ya ce la yahillu lakum an tarisun nisa'a karha wato ku gaji mata a matsayin tilas ba sa so to idan aka samu wata ta ce ita ta yadda to nan ma bai halatta ba domin ayat ba ta da mafuhum ba ta da mafuhumul mukhalafa kun gane ko to Allah yana kiran muminai da cewa kada su riki mata a matsayin wato waɗanda za su gada a wato dole abinda zai sa ku gane ayar da kyau bari mu karanto asbabun nuzul na'am mun gane ko akwai ruwaya ta abdullahi bin abbas allah ya kara masa da yake cewa kana rajulu kana rajulu idza mata wa taraka zawjatuhu ko wada- wa taraka zawjuhu larabcin qur'ani ya yace ya kasance idan mutum ya mutu ya bar mas- ya bar matarsa kun gane ko Na'am.
alqa alaiha alhamiyatu eh, thawbuhu فمنعها من الناس فإذا كان جميلة تزوجها sun kasance a jahiliya idan mutum ya mutu ya bar matarsa 'yan uwansa sai su rike ta wanda yake so ya aure ta sai ya aure ta kun gane ko kenan ita ma ta zama idan ta kasance kyakkyawa kenan ka ji son kai in wa idza kanat jamilatun wa idza kanat jamilatun jamilatun idan ta kasance ko kuma wa idza kanat jamilatan domin jamilatan shine kabaru kana ismu kana damir wa idza kanat hiya no.
jamilatan No.
idan ta kasance kyakkyawa ce ita ita wacce matar da mutum ya mutu ya bari kun gane ko tazawwajaha sai su aure ta wa'iza kanat damina wa'iza kanat zamima idan ku ta kasance mummuna ce ba ta da kyau in gane ko habasa ha hatta ta mutu sai su wato sai su tsare ta har sai duk ta mutu ku ji wani jahilci fayarifu ha sai su gaji ta kun gane ko kenan zai hana in sun tsare ta kamar dabba kiwon ta za su yi. in sun sami mai siyanta a matsayin baiwa su sai- su sai da mishi kun gane ko wannan jahiliya kenan hadisi na farko kenan hadisi na biyu a ƙarƙashin wannan aya da suke kawowa eh, hadisin shi ma abdullahi dan abbas ne allah ya ƙara masa yadda ya ce fi ƙaulihi cikin faɗin allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wa'anda kuka imani la yahillu lakum an tarithu nisaa karha baya halatta gare ku ku riƙi- ku gaji mata tilas wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna to gaban nan dai sai al- sai ma- mala yace wato ibnu abbas yace qala kanu idza mata ar-rajul sun kasance su a lokacin jahiliya idan mutum ya mutu kana awliya'uhu ahaqqu bi- bi imra'atihi sai kasance yan uwan ma- mamacin nan su suka fi zama surki wato wannan mata tasa da ya bari kamar ta zama haƙƙinsu Kun gane ko haka suke a jahiliya in sha'a ba'dhum tazawwajaha idan sun so a tsakaninsu wani ya so ta sai ya aure ta wa in sha'u zawwijuha idan sun so kuma sai su aurar da ita a- ga wanda suke so kun gane ko wa in sha'u lam yuzawwijuha lam yuzawwijuha wa hum ahaqqu biha min ahliha in sun so kuma ba za su aurar da ita ɗin ba sai su rike ta dai suna ganin su ne suka fi cancanta da ita akan yan uwanta ba sa ba maiwa yan uwan matar sai su rike saboda ɗan uwansu ya aure ta yanzu ta zama kayan gadon su fa nazalat hadhihi al-aya fi zalika sai wannan aya ta sauka dan ta hana su wannan mummunan al'ada mun gane ko sai mu karanta wato eh, sababin nuzul na ƙarshe wanda shi ma dai yana da ɗaukan wannan ma'ana kun gane ko idan wato ya- idan ya- idan wato ɗaya daga cikinsu ya mutu wato a lokacin jahiliya kawai zai zamto kamar yadda za a raba gadon kayansa ita ma macen za a sanya ta cikin lissafi ta zamto kayan gado sai wannan aya ta sauka Allah ya ce wato baya halatta a gare ku ku ga ku zama da mata kayan gado kenan baya halatta ku gaji mata wato karhan tilas ba sa so ku tursasa su su zamto kayan gado wannan kenan sababin nuzul guda uku gashi nan kuma duka sun inganta to sai mu je cik- gaɓoɓin ayar kun ga kenan mummuna al'ada ce Allah ya hana su dangane da mu'amalantar mata kar kuma ce muna cikin suratul nisa yanzu ne za ku gane haƙoƙin mata a musulunci ko ba haka ba ba a cikin kafirci ba da yahudanci na'am yawwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta'diluhunna Mm.
kun gane ko kaga wannan ma shi ma wata gaba ce wacce ya kamata muminai su ƙara duba wato su ƙara lura da ita musulunci ya zo ya fitar da haƙƙin mata daki-daki Allah ya ce wala ta'diluhunna ai kada la tamna'uhunna kada ku hana su me kada me ake cewa kada ku hana su ai wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna kenan kada ku hana su su tafi da abin da kuka ba su wato lokacin da za ku aure su kun gane ko yanzu wannan aya tana magana ne dangane da mazajen da bayan sun auri mace kun gane ko sai suke so wato su rabu da ita kun gane ko to suna so su rabu da ita amma ba sa so wato su bata abinda suka bata na dukiya ta tafi da shi ba sa so su bata sadaki suna so su rabu da ita amma ba sa so suna so su kwace sadakin da suka bata to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce kada ku yi ku hana su wato ku ki sakin su in kun so ku rabu da su ta hanyar ku dinga ku rike su wato kuna cutar da su mutum ne yana so ya rabu da macensa ya ma- matarsa baya son zama da ita amma yanzu maimakon ya sake ta ta tafi ta yi aurenta sai ya rike ta wato cikin matsi ya takura ta shi ba- baya son ta amma kuma baya son ya sake ta me yasa sai ta wato ji ba daɗi har ta nemi fansar kanta kun gane ko to wannan ɗabi'a ita ma zalunci ne kun ga sai musulunci ya ce to wala ta'diluhunna wato kada ku wato hana su wato ku- ku mazajen su kenan wala tamna'u ai tamna'u azwajukum anin nikahi ghayrukum kada ku hana matayenku in ba kwa son su ku hana su su auri wasu mazajen da ba ku ba kun gane ko ta hanyar ku rike su ku ba kwa son zaman aure tare da su kuma kuna cutar da su kuma kun ki ku sake su wannan shi ma mummunan ɗabi'a ce aka hana maza su Al- wato in mace ta kuna zaman lafiya a haka ka so ba ka so ta ba to in kawai ka rabu da ita ka yi mata saki irin wanda shari'a ta yadda da shi kuma ba tare in ma son samu ne akwai mutu'a da ake musu wato kyautatawa in ka rabu da mace ka yi mata wata kyauta in baka so zama da ita ba kun gane ko amma bai halatta ka rike ta ka dinga musguna mata har sai ta nemi fansar kanta dan ka kwaci kun san me yasa suke haka dan yanzu in za ta tafi ta nemi saki me za a ce za a yi Kuli.
kul'i kun san kul'i ko kul'i shine ta biya sa- kudin da aka baya da za a aure ta sai ya je ya ƙara aure wata idan ya tashi wancan ma ya gaji da ita ita ma sai ya mata haka Wace ya ce?
kaga ya zama zawwa ko ba haka ba to wannan ɗabi'a musulunci ya hana bai yadda da ita ba shi yasa Allah ya ce wala ta'diluhunna kada ku hana mata wanda kuke rike da su a matsayin aure wato ku hana su ku ba su dama su tafi su je su yi aure wato ku sake su su je su yi aure waɗanda suke son su wato ba don komai kuke yin haka ba litazhabu bi ba'd ma atitumuhunna kuna yin haka ne wato don ku ri- ku- kada ku bar su su tafi da abin da kuka ba su kun gane ko lokacin da za ku aure su to wadda Allah ya yarda a yi mata irin wannan gatana sai Allah ya ce illa an yi a tina bi fahishatin mubayyana sai dai in ta zo da wata alfasha mabayyaniya malamai suka ce kamar zina kamar musu da miji ko jayayya da miji ko zagin iyayen miji ko ba ta yin sallah kun gane ko ko tana kafirce ma Allah subhanahu wataala ka kama ta tana zuwa gurin boka ka hana ta taki ko ka ka kama ta ba ta sallah kai mata nasiha taki ko tana cin mutuncin iyayenka ko kuma kullun kai ma baka jin daɗin zama da ita ko kuma ta ta zo ta aikata laifi na zina to ita ce wacce ake ma haka kanka sake ta ka yi hasarar dukiyarka to yanzu sai ka rike ta ka ƙi sakinta ka musguna mata har ta nemi fansar kanta ga ta ana tare da ita ba a mu'amalar ta aure da ita wato a rike ta wato a hana ta ita ba macen matan kamar ba matan aure ba kuma kamar matan aure ba ta jin daɗin zama kai da kanta sai ta tafi wurin alkali ta ce me to ni dai ina son a raba mu da wannan mijin sai a ce to za ki dawo masa da dukiyarsa don kada asarar ta yi yawa ko ba haka ba to shi yasa Allah ya ce illa an yi a tina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da alfasha wacce take mabayyaniya wannan maganganun duka malaman tafsiri sun yi su kun gane ko mai jalalaini da aka ce illa an yi a tina bi fahishatin mubayyana ya ce kazzina kun gane ko Na'am.
aun shuzu shine jayayya da miji rashin zaman lafiya tashin hankali cin mutuncin miji rashin yi masa biyayya duka yana zama alfasha mabayyana to a nan ne sai ka rike kai- kai ma ka fita batunta ka rike ta har ta nemi wato sai ta nemi fankanta idan lokacin da ta nemi fankanta to duk abin da ka nema a baka sai a biya ka sannan sai ta tafi kas- eh, ku rabu da ita sai ka je ka wani- ka auri wacce mata ka auri wata mata sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ashiruhunna
Na'am.
wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakekeniya da su mata da kyautata kaga dadan alkur'ani kowa an ja hankalinsa farko an yi wa maza jan ha- kunne kada su cutar da mata yanzu sai aka dawo kan matan aka ce to in sun yi aikata ba daidai ba ya kai a rabu da su din to su a iya a cutar da su don har su nemi wato fansar kansu to yanzu kuma sai Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakekeniya da su da kyautatawa wato ku ma'amalance su ma'amala ta ƙwarai matarka ta zamto abokiyarka ta zamto ƙanwa gare ka ta zamto wato duk eh, wacce kake tausaya ma ana so duk wani abu wanda yake na ƙwarai ka zamto kana yi wa matarka shi ka sakan mata fuska ka yi hira da ita wacce take mai daɗi ka karɓi shawararta mai kyau abin da ta yi na ba daidai ba ka gyara mata za ka iya zama uba gare ta ka zama yaya gare ta ka zamto aboki gare ta ka zamto wato ana wasa ana dariya ana mata nasiha ana jin matsalolinta wannan shine wa ashiruhunna bil ma'ruf mun gane ko duk abin da wato kake so ta yi maka ka ji daɗi kai ma ka yi mata shi in dai ba sabon Allah bane ba mun gane ko wala hunna mithlu alladhi alaihin bil ma'ruf mata suna da wato haƙƙi na kyautatawa irin wanda kuke so a yi muku yadda kuke so su dinga tsafta su dinga kwalliya kuna jin daɗi ku gansu ku so su to kai ma kakkace sai zaka tafi ɗaurin aure in gane ko ko sai zaka tafi fada ka shirya ka sa ka a'a kana zaune gida ka kwalliya ka shirya ka fesa turare ce a mai gida ina za a je ne ce a'a ke ai saboda ke ne wannan na tsafta na sa kaya masu kyau ni ma a shahira wannan duka sai ka ga da yawa mutane har waɗanda suka fahimci addini ba sa tsayawa su nuna wa matansu soyayya wannan kuma ba daidai ba ne ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa riko da addini ko ba haka ba amma ku duba kissar shi da nana aisha da sauran matansa ya suke har tserereniya ake yi tsakanin wato nana Aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa ya bawa nana Aisha ya bata shekara kusan 50 eh ko fiye da 50 ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa ummu na Aisha shekara kusan 50 amma bai hana yayi wasa da ita yayi gudu ya tsere da ita yayi wasa da ita dukkan wannan da ya nuna maka kyawun zamantakewa bai hanawa aikin gida ya taya ta ya taya su matansa ga baki daya kaga wannan duka yana nuna wa ashiruhunna bil ma'ruf amma da yawa sai ka samu wani ma ya fahimci addini amma gidansa babu sararawa ya matsi komai ba laushin zuciya shi duka wato jarumtarsa tana cikin gida ko ba haka ba daga an ji muryarsa in ma zai shigo ba sallama yake ba sai ya gyara murya kowa sai kama ya gyara zamansa kaga duka wannan dai wato ba daidai ba ne ba ka yi sallama kakka zama kamar wani zaki a gidanka ba a san haka sai ba raina ka za a kakka a gabanka sai a ji ana tsoronka in ka fita sai a sa ma suna wallahi wallahi sai su sa ma suna wallahi sai ka ji ana ga ga dodo nan to dodo an ka ce ma dodo an kaga ba a yi maka adalci ba kai wa kai sa kuma ba a yi ma adalci ba a sa ma suna na wata dabba wacce ma ba ta da kyau Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi wato zam- ku ma'amalance su ku yi zamantakekeniya da su da kyautatawa Allah ya ce fa in karihtumuhunna idan kun kyamaci in kun kyamaci wani abu daga gare su kun gane ko zai iya yiwuwa matar da ka aura bayan ka aure ta sai kaga kuma yanzu kamar da da lokacin da kafin aure ta kamar ba- ta fi haka kyau yanzu kuma sai na ga tamin muni ko ya tai mai muni kun gane ko tana iya yiwuwa haka to Allah subhanahu wataala yake jan hankalinka in hoda ka ga ka kyamaci zaman ta kewa da ita daga baya to ka yi haƙuri fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an ta iya yiwuwa ku kyamaci wani abu daga matayenku kun gane ko wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira sai Allah ya sanya kuma wani alkhairi mai yawa a tattare da su matan nan taka da ka kyamata sai kaga ta haifo maka hafizin alqur'ani matan nan taka da ka kyamata kake ganin kai da za ka iya rabuwa da ita watakil ta haifo maka minista ko shugaban kasa ko ba haka ba No.
bari mu je duniya an fi ganewa ko ba haka ba ne ba to matan nan taka da kaki kake ganin ka kyamata Allah ya ce wa asa an takaru shay'an wa yaj'al Allahu fi khairin kathir ta yi dan da zai maka addu'a ne in bayan ka mutu waladan salihan ba dan banza ba waccan da kake ganin tana da kyawu wata ɗayan da za ta haifa ba na kwarai bane ba kenan sai ka yi haƙuri da ita za ka ga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ana auren mata saboda ne abubuwa guda hudu ko? ya faɗa ana auren mace saboda kyawu ana auren mace saboda mai nasaba ko ba haka ba matsayinta ana auren mace saboda dukiya ko ba haka ba ana auren mace saboda addini na kawo shi a ƙarshe shine a farko a wajen mu manzan Allah saboda ya zaɓe shi ya ce ina yi maka baka shawara ka ɗauki ne addini idan ka ɗauke ta ta rubata ya daka hannunka za ta yi riba ka ci nasara domin wallahi duka wannan abubuwan da aka lissafa ko uku banda addini kowannensu za ka zo wata ranka ji ba ka san shi amma wannan addini ɗin shi ne zai zamto rarrashi gare ka wata matar ta haka sai ka ga ka aure ta kana ganin duk duniya ba kamar ta kyau bayan kwana biyu sai ka ga kai wani abu ba kamar ba shi ba amma in ka ga addinin nan ka tuna da shi sai ka ji kana ƙara santa ko ba haka ba dukiya tana ƙarewa ko ba haka ba matsayi yana ƙarewa kullum man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram abinda baya ƙarewa shine addini mai addini sai ya tafi da abin sa bi idnillahi ta'ala shi ne yake tasiri a zuciya shi yasa zamu ga Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sannan kuma can Allah yake cewa wato ana aure Allah ya sanya muku don ku yi aure ne mawaddatan wa rahma don ku yi soyayya da kuma mai jinkai wani lokacin za ga son ya kare amma yanzu tausayi ne zai zama kun gane ko tausayi shi yake da alaka da addini kun gane ko yanzu babu su amma akwai kauna ƙaunar ita ce wacce ba ta tafiya saboda an yi ta saboda Allah subhanahu wa ta'ala to kenan ko da mutum bai yiwuwa ka samu komai ɗari bisa ɗari kun gane ko za ka iya samun mace wato can ɓangaren lalle ta kai ta kawo amma nan kai ma sai kai haƙuri haka ɗabi'ar ɗan adam take dole kana da tawaya ba ka cika ɗari bisa ɗari kun gane ko alkamalu lillahi wahda cika da rashin tawaya ga Allah yake shi shi kadai babu wanda ba shi da wata tawaya kenan to abin da ake so mu'a- mu yi a mu'amala ta zamantakewa da matayenmu ta gaskiya da kauna saboda Allah sai ka ga Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a wannan zama saboda an yi shi saboda Allah subhanahu wata'ala Allah ya samu dace Allah rahma Allah subhanahu wata'ala ya ce
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا na'am أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in arrabt wa in arrabtum istibdala zawjin makana zawjin. Kun gane ko? In kun yi niyya fitar da wata mace da kuke aure da ita don ku kawo wata wato kuna so ku canza wata mata wacce kuke rike da ita kuke aure da ita ku- wato ku rabu da ita sai ku kawo wata mata kun gane ko a wajenta a matsayinta to Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qintara bayan kun ba wa ɗaya daga cikin matayen naku wacce kuke so ku rabu da ita din tarin dukiya shine qintara lokacin da zaka ba da sadaki ka kashe dukiya mai yawa akan wannan matar da kake so yanzu ka rabu da ita ka kawo wata a madadinta kun gane ko sai Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karɓi komai na abin da kuka ba su na sadaki mutum ne ya zo yana zaune da matarsa wata ƙilbi ne ko hudu ma to yanzu kun san ba dama a ƙara sai an fitar da wata ko to yanzu wacce yake so ya fitar da ita kuma lokacin da zai aure ta ya ba ta dukiya mai yawa lokacin ya ba ta kuɗi mai yawa ko dukiya mai yawa lokacin da zai aure ta sadakinta mai tsada ne to shine Allah yake jan hankalin mu ya ce wa in arrattum istibdala zawjin in kun yi niyya fitar da wato ko musanya shine istibdala zawjin in kun yi niyya musanta wata mace da wata kuna so ku saki wannan ku kawo wata makana zaujin a gurin wannan kun gane ko wa ataitum idahunna qintara wato kuka ba wa ɗaya daga cikin wacce kuke son fitarwar dukiya mai tarin yawa kun gane ko to a lokacin Allah yana hana ku fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku amkarbu wani abu na sadakin da kuka ba su duk yawan shi kun gane ko kada ku karbi komai daga ciki haka dai zaka haƙura ka sallame ta ta tafi da kayanta inda ƙari ma abin da aka so ake so kenan ka ƙara mata sai Allah ya ce to fala ta'khudhu minhu shay'a sai Allah ce a ta'akhuzunahu buhtanan shin yanzu za ku karbi wannan dukiya da kuka ba su buhtanan saboda ƙarya ko ƙirƙiran ƙarya wa isman mubinan da kuma laifi wanda yake gashi a bayyana ƙarar zalunci ne ko ba haka ba malam mai jalalai ne ya ce a ta'akhuzunahu buhtanan ya ce zulman yanzu kun ɗaukun ce za ku riƙi wannan dukiya ko ƙwaci wannan dukiya ko ku karɓi wannan dukiyar da kuka ba su saboda tana da yawa kuma yanzu kuna son ku sake su karɓi wannan dukiyar ya ce ba don komai ba sai don zalunci wa isman mubinan sannan kuma da laifi wanda yake bayyananne ya ce walisti faha wato tambaya da Allah ya ce a ta'akuzunahu botanan ba wai don Allah bai sani bane ba a'a ya ce as-su'al ko al-istifham litawbik kun gane ko wal inkar shi istifhami da aka kawo anan neman abin da kai din nan daidai an yi maka da dan a fatse ka a nuna maka abin da kai ba daidai bane ba an yi ana inkari ba daidai bane wannan abin da zaka yi laifi ne wanda yake mai girma zalunci ne kun gane ko laifi ne kuma wanda yake bayyananne babu wani ɓoye-ɓoye kowa ya ga zalunci ne karara to a ƙarƙashin wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ce a ta'khuzunahu buhtanan wa ithman mubina masu as'ilatul qur'anul karim ko as'ilatul qur'anul majid suka kawo tambaya fa in qila kayfa qala ata'khuzunahu buhtanan ta yaya Allah ya ce a ta'akuzuna hubutan wal'akzul maharul mar'atu zulmu kuma mun san cewa karɓar sadaki na mace karɓar sadaki na mata wacce aka aura bayan ana so a sake ta a ce za a ɓace sadakinta kowa ya san zalunci ne ko ba haka zalunci ba ne walaisa buhutan ba buhuta ne ba domin buhuta a larabci shine kagen karya ko ba haka ba karya ita ce buhuta ko mala ya ce la'annal buhuta kadhib domin shi buhuta kage karya ne abin da yake nufi karya ko ba haka ba sai ce kulna za mu ba da amsa ibn abbas wabni katiba ibn abbas da wanda ake cewa ibn katiba kala sun ce almuradu bi buhtan abinda ake nufi da buhtan az-zulm a aya kenan ana nufin atakuzunahu buhtan ay atakuzunahu zulman kamar yadda mai jalalin ya fassara shin za ku karɓi wannan dukiya a halin zalunci kun gane ko wa isman mubina da kuma laifi wanda yake mabayyani wa qala zujaj almuradu bihi al-batil shi kuma babban malamin tafsir yace ana nufin ƙarya ƙarya ita ma dai zalunci ce ko tunda ba gaskiya bane ba Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kaga ayat tana nan ba saba ba kada ku ci dukiyar juna ta hanyar da ba gaskiya ba kenan wanda ya kwaci dukiya dan zalunci kaga yayi batil ya karɓi dukiya ta hanyar da ba gaskiya ba me akasin gaskiya shine karya kenan dai tafsiri ne bit tanawwu wal mashhur fil lugha malai ce abin da yake shahara a cikin lugha ta larabci annal buhtana cewa shi kiran karya an yi qala lil insana ala ghairihi ma lam yaf'alu shine a cewa mutum ya aikata abin da bai aikata ba kun gane ko wannan buhtani ne Allah ya mana sani suka ce wa ƙalu almuradu bihi annan rajulu rama ko rubbama rumiya imra'atahu bi tuhmati ko kuma zai iya yiwuwa mutumin da yake so ya karɓi dukiyar aurensa a gurin matarsa sai ya ƙirƙira mata ƙarya ko ya ce ta yi wani abu wanda yake na fasikanci ne lokacin da za a rabu sai a ce to tun da dai kika jawo za a rabu to mai masa da dukiyarsa wannan shi ma wani tawili ne malamai suka yi liyatawassal bidhalika ila an ya'khudha minha mahruha wa yufariquha wa qila al muradu bihi inkarihi la inkarihi anna laha maharan fi zimmati ko kuma yace yayi mata musu wakilai lokacin da suka yi aure an yi nikahun tafwid mun sa akwai nikahun tafwid wanda za a daura aure ba a faɗi sadaki ba a ce dai sadaki sai nan gaba a ya halatta ko a yi aure ba sadaki a ce daga baya za a bata sadakinta to har aka daɗe ya so ya rabu da ita kuma ba a bata sadakinta to sai ya zo ya ce a shi yanzu ba wani sadaki tsakanin su to kaga wannan shi ma zalunci ne mutanen ne ko ba haka ba kaga anan ya kirkira ƙarya domin ana bin sa sadaki wajibi ne ya bata sadakinta in ya ci kuma ya ci haramun Allah ya mana tsari to a ta'khuzunahu butanan wa ithman mubina a yanzu shin za ku karbi wato dukiyan nan wato a halin zalunci da kuma laifi wanda yake mabayyani Allah subhanahu wata'ala ya ce وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم mithaqan ghaliza Allah subhanahu wataala ce wa kaifa ta'khudunahu ta yaya za ku karbi sadakin su wa qad afdha ba'dukum ila ba'd alhalin sashin ku ya wato tare da sashi wasu ka ce wa qad afdha ba'dukum kebewa da mace bayan an daura aure halwa kenan ya sa ta ci sadaki domin ka tare da ita ko da wato mu'amala ta aure ba ta faru ba wannan shiga ɗakin da za a yi tare da ita wasu suka ce bayan an shiga ta wato tuba tufafinta ganin wannan saboda ba abin da zai halatta maka shi sai sadaki wasu suka ce ai kamar yadda mai jalalain ya kawo ya ce wa wasala ba'dukum ila ba'd bil jima'i ai bayan kuma kun kun yi jama'i tare da su wa qad afda ay ajma wato kun yi tarayya ta aure ta mu'amala ta aure kun gane ku duka dai malamai sun faɗi wannan kun gane ko kenan to ta yaya za ku karɓi wannan sadaki da kuka ba su wa qad afda ba'dukum ila ba'd alhalin sashin ku ya tare da sashi ko alhalin sashin ku ya ji daɗi da sashi duka zaka iya fassara Allah subhanahu wata'ala ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghalizan kuma sannan su matayen nan sun rika gare ku alkawari wanda yake mai matukar ƙarfi misaƙan ghaliza alkawari mai ƙarfi lene ne alkawari mai ƙarfi wa kada aka za afon da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aka zina minkum misaƙan ghaliza malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa wa akhadna minkum misaqan ghaliza sun rika alkawari mai karfi tare da ku wasu ka ce alkawari mai karfi lokacin da ka auri mace Allah ya sa kuka yi aure da ita yanzu ko da kun rabu ba ku haihu ba da za ta je wani gida ta yi aure sai ta haifi wata ɗiya ba zai taɓa yiwuwa ka auri wannan yar kun gane ko saboda ka tare da matar kun gane ko komai yadda kake son wannan yar saboda wannan alkawarin an yi aure ka zama uban wannan yarinya saboda ka taɓa auren mahaifiyarta kun tare da ita wasu ka ce waƙad wasu ka fassara wa aka zana minkum misaƙan ghaliza sun riƙe alkawari mai ƙarfi a tattare da ku ta hanyar da lokacin da mutum ya auri mace daga danginta to yanzu kamar fa an haɗa wani zumunta ne kuma wannan zumuntar ta aure tana sawa a mutunta juna ko da an rabu ba yana nuna a yi gaba a yi ƙiyayya ba an riki wani abu wato na surutaka tsakanin kun gane ko za a ci gaba da mutunta juna ko da ba a tare to shine wa akadna minkum mithaqan ghaliza da dai maganganu da malamai suka yi saboda lokaci muna so mu ƙara da aya ta gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan ومقتا وساء سبيلا نعم كافون مجي wannan aya da alaran ma ya karanta wasu suka fassara wa akhadna minkum mithaqan ghaliza da cewa bayan kun riki alkawari wanda yake mai karfi shine ma wa huwa ma amara Allah bihi min imsakihin bil ma'ruf shine abinda Allah ya rika kuka rike alkawari tsakaninku da Allah za ku rike wa'annan matan da kyautatawa shi ma kaga bai kamata tunda ka rike alkawari tsakaninka da Allah za ka rike wannan matar da ka aura da kyautatawa bai kamata a ce to za ka rabu da ita kuma ka ce za ka karɓi abin da ka bata ba shi yasa lokacin da za a ɗaura aure za ku ji datti za suna cewa ciyarwa da shayarwa ko ba haka ba da magani da makaranta kula da tarbiyyarta duk ya koma kanka to kaga kuma bai kamata wannan abun kuma a ce dan za ku rabu da ita a ce kuma abin da ka bata ma na sadaki ka karba kun gane ko wannan duka yana daga ciki sai Allah subhanahu wataala ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum kada ku auri matayen da iyayenku suka aura kun gane ko duk matar da mahaifin mutum ya aura ko da sun rabu ko da ba su taɓa haihuwa ba bai halatta wato mutum ya zo ya aure ta da kabzaran mahaifi ya auri mace to ta haramta gada shi yasa Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salam sai dai abin da ya riga ya gabata kafin hukunci ya zo a jahiliya da an yi to baya aura ya saki ɗaya aura kun gane ko to yanzu wannan jahiliya a batta wacce duk mahaifinka ya riga ya aura ta zama mama ta zama uwa gare ka sai ka yi haƙuri ka shawa mata lafiya kakka ce za ka neme ta da aure Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku auri mata yadda iyayenku suka aura kun gane ko illa ma qad salaf sai dai abin da ya gabata da can an yi shi to yanzu a bari a tuba a bari innahu kana domin yadda lamarin da sha'anin yake wannan abin da kuka kasance da kuna yi kafin Allah ya haramta muku kana fahishatan ya kasance abu ne mai muni nan alfasha abu ne mummuna bai dace ba ga ɗabi'ar ɗan adam uba ya auri mace sannan ɗa ya zo ya aura kun gane ko abu ne wanda yake mummuna wa makatan kun gane ko sannan Allah ya ce abu ne wanda yake ake kyamata shi shine makatan abu ne wanda ake kyamata wato abin wanda yake ana kyamatarsa kun gane ko ya kamata a kyamace shi kenan innahu kana fahishatan ya kasance abu ne mummuna wa makatan kuma abu ne wanda ya kamata a kyamace shi a guje shi a rabu da shi a nisance shi wa sa'a sabila kuma wato ya ya munata ya munana hanya wacce take kyakkyawa hanya kun gane ko abu ne wanda ya munana hanya wacce take kyakkyawa yanan barin auren mata wanda iyayen suka aura shine yafi shine ya daidai da fitra ya daidai da abin da hankali zai dace da hankalinku ya zamto babu wani abu akwai mutunta rashin hakan wato mummunan ɗabi'a ne kun gane ko sannan abu ne wanda ya kamata a kamace shi wasa a sabila kuma wato ya muna na hanya ta ƙware yin haka ya muna na hanya wacce take kyakkyawa shi yasa mai jalalain ya ce da ya ce wasa'a sai ce bi isa sabilan ai farikan ya muna na hanya wacce take ta daidai kenan hanyar da take ta daidai ba za ta taba kasancewa haka ba to kaga wannan ɗabi'a ce wacce take mummuna muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga wannan hanya a lokacin jahiliya tabbas sun kasance suna aikata haka kenan mutum babu kunya ba laifi bane ba wato ya- ma- mahaifinsa ya auri mace shi kuma ya zo ya aure ta su suna ganin ba wani abu bane ba amma da musulunci aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to kada ku aura kada ku aikata haka sai Allah ya ce
حرمت
kan za mu zo ga suna aran ma zai karanto su حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما بارك الله لك وبارك عليك Allahumma amin.
وأحسن الله إليك Allahumma amin.
a wannan aya da alamma ya karanto mana ita ce aya da ake kira muharramatun minan nisa Mm.
ita ce imam kake tambaya duk suna ciki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa mutane su aura akwai guda bakwai da suka shafi dangantaka tun daga kan iyaye da suka haife ku kun gane ko Na'am.
da kuma waɗanda suka shafi suruta- surukuntaka surukai sannan kuma akwai waɗanda suke sun shafi wato shayarwa kun gane ko Na'am.
duka waɗannan idan allah ya kai mu gobe za ku ji filla-filla waɗanda allah ya haramta dangin waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a aura na mata daban-daban za ka ji waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada aura kada aura wacce kaza ba za ka aure ta ba wacce kaza ba za ka aure ta ba saboda alaka kaza ba za ka aure ta ba abinda muka faɗa na daidai allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana Amin.
muna fata Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadanmu ya sa kuma wato wannan ibada da muke aikatawa Allah subhanahu ta'ala ya sa ita ce sanadiyar samun tsiranmu a gaban Allah subhanahu ta'ala.
Amin.
Ah, kafin mu rufe karatu ina so in ja hankali a yi haƙuri karatun nan na tafsiri yana hayaniyar da ake tana ɗaukar hankali na in gane ko in ana karatun ana hayaniya wani abin kana so ka faɗe shi wannan surutun da ake yi sai ka ga hankalinka ya fusga to muna so da allah masu zuwa da yaran nan su yi ƙoƙari su kula da su saboda ɗaukan hankali a cikin karatun allah ya ba mu ikon gyarawa amin amin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh